الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin 16 ga watan 8 watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1445 a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi babu ma ja'a fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallama janabar tauhidi wa saddi kulli tariqin yusilu ila shirki wannan shine karatu na 45 insha Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جن عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختار
ce babu ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallama janabat tauhidi babi da yazo akan bayanai na nassi da ke nuna kariya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba janibin tauhidi baya barin duk wani kurkushi duk wani athar duk wani huji da zai kai zuwa ga a taba tauhidi wa saddi kulli tariqin da toshe duk wata hanya yusilu ila ila shirk da zai iya kaiwa za ta iya kaiwa zuwa ga shirka duk hanyar da za ta kai zuwa ga shirka wato koda abin shi asali ba shirka bane amma in dai zai bayu zuwa ga aikata shirka a nan kusa ko nesa to annabi yakan tare sallallahu alaihi wasallam kaga saddan lidhari'a li'anna al-wasa'il laha hukm المقاصد وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم حقيقة ونمنزو يازومك دقتكم من أنفسكم يعني من جنسكم الجنس الآدمي إذا مغانا دسوكم قريش يعني ومن جلدتكم ونسبكم kamar yanda ainihin wato Ja'far ibn Abi Talib wanda ya tabbata cikin As-Sunan al-Kubra ta Baihaqi hadisin Ummu Salama radiyallahu anha lokacin da suka yi hijira zuwa Habasha da Najashi ya kira su yake tambayan su akan me Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira zuwa gare shi farkon cikin abin da shi Ja'far ya faɗa ce ya wato annabi ne wanda na'rifu nasabahu minna wa na'rifu nasabahu wa madkhalahu wa makhraja mutun ne wanda yake daga cikin mu yani min anfusina ba ba koba ne ba balarabe ne ba quraishe ne mun san inda yake shiga da duk inda yake fita to abu ne wanda yake ma'a laysa bi majhulin nasab laysa bi majhulin nasab to shine ma'anar min anfusikum wato daga asalinku akan ce fulanun min anfusi alqabilati kaza aw min mawaliha misali a ce aljuhani min anfusihim ko aljuhani maulahu annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin danginku ne ya ko quraishu azizun alaihi ma'anittum duk abin da zai sa ku cikin wahala da kunci to hakan yana mushi nauyi abin yana mai nauyi yakan ji ba daɗi duk abin da zai shafi al'umma da zai sa su cikin wahala harisun alaikum mai kwaɗayi ne akan shiryarku daga wajihin kawo wannan ayar a wannan babin na himayatu janabi tauhidi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kasancewar Allah ta'ala ya siffanta shi da cewa yana tausayin al'umma baya jin daɗi duk wani cuta ko wani kunci da zai shafi al'umma daga mafi girman kunci da zai mutane za su faɗa ciki shine shirka da haka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sa mi kaffa kaffa yana tattare mu daga aikata zunubi in babi aula ya tare mu daga faɗawa cikin shirka dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misali na da misalin ku kamar mutumin da ya hura wuta ne kalawa innan kwari da in sun ga haske suke zuwa su yi cincirundo ku zo kowa na kokarin ya fada wutar ina tare ku ina tare ku ina tare ku haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake wari yanda yace ana rahmatun muhda ni tausayi ne da Allah ya kyautata ma al'umma da shi yi ma al'umma kyautar shi, kamar yadda Allah ta'ala ya siffanta shi da cewa, wa ma'arsal naka illa rahmatan lil'alami, da ce ba mu aiko ka ba face sai tausayin al'umma, don tausaya musu. Saboda haka addinin Musulunci addini ne wanda yake annabi sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi mai sauƙi, wanda ya zo a hadisi, bu'iftu bil hanifiyya as-samha. daga abu huraira radiyallahu anhu ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce la ta ja'alu buyutakum kubura kar ku mai da gidajenku ko ɗakunanku su zama makabartu su zamanto kaburbura wala ta ja'alu kabari ida kuma kar ku mai da kabari na ya zamanto abin buki abin idin ana zuwa gare shi a yi cincirin duk shekara ko duk sati ko duk wata domin al'idu shi ne abinda mutane suke yawan zuwa gare shi lokaci bayan lokaci ko yake ko yake zuwa mutane kasan lokaci akan ce mun je mun shi ko ya zo mana domin dukan mu da mu da lokacin tafi ake cikin kaddara eh so saboda haka daga nan aka samu idi na alfitr idul adha da kuma al'idul usbu'i ko na juma'a wanda su kadai ne a ayyad ash-shar'iyyah babu wani idi a shari'a in ba wa'innan ba wani abu da za a ce lokaci kaza ana yin shi ma'ana za a taru guri guda domin yin wani abu lokaci kaza musamman banda wa'innan wani abun bid'a ne maulidi ne bagde ne wane ne duka musulunci ma anzalallahu biha min sultan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku rike kabari na a matsayin wato idi da za ku dinga zuwa a tare lokaci guda dinga zuwa a tare ainihin wato lokaci guda kar ai haka aikin hajji shi wato ainihin shi ma zai iya zama cikin idi amma ai sallar adha tana ciki an gane ko daga idul adha yana ciki aikin hajji ya shiga ciki to amma a ce a taru a tafi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk shekara ko duk wata ko duk sati ko kullun sai an je wannan kabarin shine annabi ya hana so da wannan zari'a ce da za ta sa ainihin ayu ayu guluwi hatta kai zuwa ga abauta mushi to shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin toshe wannan kafar yace wa sallu alayya kuma ku yi min salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntu domin lallai salatun ku zai riske ni duk inda kuwa kasance a duk inda kuke a faɗin duniya duk lokacin da kai ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati da taslimi akwai mala'ikun da aka wakilta aikin su su isar ma annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan sallama ko salatin da kai inna lillahi mala'ikatan sayyahina yuballighunani an ummati salam wanda yazo cikin mustadrak na al-imam al-hakim da wannan lafazin saboda haka sai manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ambaci wannan hadisi don kare janabi na tauhidi Allah ya ce Abu Dawud ya ruwaito shi da isnadi Hasan marwaitan shi wato thiqatu ne dukkan su amintattu ne to sai dai cewa wato ainihin isnadin shi sai Hasan ne to wannan karbabbe ne amma cewa ruwatuhu thiqat to anan akwai dan abun dubawa domin a cikin isnadin shi akwai Abdullah ibn Nafi' wanda Abu Hatim yace laysa bil hafiz ta'rifu wa tunkir wani abin in ya kawo zaka ga yayi daidai riwayar tashi kai da kanka zaka yi inkarin ta ma'ana dai yana da ɗan wahami haka amma ibnu ma'in ya ce ainihin wato thika ne abu dawuda ya fitar da hadisin 2042 haka al'imamu ahmad 8790 ta dai wannan hanya ɗin shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yake cewa mithlu hadha idha kana لحديثه شواهد علم أنه محفوظ irin su Abdullah bin Nafi' raunin shi ba mai tsanani bane in hadisin shi na da shawahid to wato za a san da cewa mahfuzi ne za a karbe shi wannan yasa Sheikh Al-Albani ya inganta shi cikin Sahihul Jami' 7226 tare da cewa a mujarradin isnadin shi ma kadai za a iya cewa hasan ne kamar yanda tunda ibnu ma'in ya wato wathaka shi sai dai abu hatim ya saba mushi da yace laysa bil hafiz to kaga ai naga ana dan lura da alfaz na malaman jarhi ko amman sani laysa bil hafiz daidai yake da laysa bi thiqa laysa bi thiqa yafi muni laisa bil hafiz baya nuna cewa ba ba a karba ba makbulin riwaya bane domin ai a cikin littafin mu na al-ba'ith ibn kathir ya kasa tsakanin ad-dabit da al-hafiz wanda ya kai hafizi shine wanda hadisin shi sahihi ne kai tsaye to wanda ya kasance yana da tamamu dabb quwwatu dabb da al-hifz har ya kai hafiz bayan ƙarfin haddar sannan kuma yana wato ainihin da ilimi akan ahwalul rijal ko mu ce ahwalul hadisi sanadan wa matanan a takaice wannan sune huffaz inda ka ji an ce thiqatun hafizun ba ana nufin kadai riwayar yake yi ba yana da ittiqani ya kware cikin riwayar ya san ilal ya san kaza ya san kaza ina fata kun gane ta'rifu wa tunkir shine dan abin dubawa idan inkarin yayi yawa dan ya zama yana da yawan manakir sai zama hadisin shi da'ifi daka wannan hadisin shi yumkin ya zama hasan al-hadith sannan yana da shawahid da za su karfafe shi liyartaqi ila rutbati sihha rutbati sahih kamar yanda wasu malamai suka yi kokarin kai shi zuwa ga mataki na wato ainihin sahihi din shi ainihin wannan hadisi a ibnu abdul hadi wato yake cewa isnadin shi jayyid ne ce isnadin jayyid ne ce walahu shawahidu yartaqi biha ila darajati siha abdul qadir al arnaut ya hassana shi cikin takhrijin da yayi mawa al qa'idatul jalila fi tawassuli wal wasila na Shekul Islam ibn Taymiya shafi na 116 hakan nan wato ainihin dan uwan shi Shu'aib al-Arnaud da shi ma ya hassana shi cikin takhrijin da yamawa musnadil imami ahmad to hadisin yana da shawahid daga ciki akwai wannan hadisin na da zamu ji a gaba kafin shi akwai hadisin abdullahi bin umar wanda yake marfu'i ne yana cikin sahihai nabi ya ce ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha qubura kaga kenan a shatur din shi na farko ya samu shahidi da wannan sannan duk alhadithu bi shatraihi shatraihi yana da shawahid cikin wato ainihin a littafin Sa'id bin Mansur na tafsir ko mu ce sunan din shi ya kawo shi da ta hanyoyi guda biyu mursalai wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace waɗannan hanyoyin guda biyu za su koda su kadai ne kadai za su karfafi hadisin ya kai matakin sahihi balle yana da shawahid wanda shi Sheikhul Islam ya ambace su da yawa duba Fathul Majid shafi na 259 zuwa 260 hadisi na gaba daga Ali ibn al-Husayn to Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Zainul Abidin kenan Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib al-ma'ruf والمشهور بزين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور جاء الحافظ ثقة ثبت فقيه عابد فاضل عابد فقيه فاضل مشهور ابن عيينة يرويته دقى الإمام الزهري yake cewa ma ra'aitu qurashiyan afdala min taba ganin ba quraishan da ya kai shi ko ya fi shi falala ba shi ma ya rasu amul fuqaha wace shekara ce amul fuqaha 94 wasu sun ce da uku ya rasu amma dai amul fuqaha aqrabu na'am to dan haka ali ibn husayn bin zainul abidin cewa annahu ra'a rajulan haka ne lalle ya ga wani mutuni ya ji'u ila furjatin yakan je zuwa ga wani dan kofa wata yar kafa haka inda kabrin nabi sallallahu alaihi wasallam a jikin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin tunda dakin ya tsufa kai gurin da ya dan rarake haka to mutumin ko da yaushe sai ya zo ya dan faki ido fa yadkhulu sai ya shiga ta wannan kofa fiha fa yad'u ya ta addu'a fa nahahu sai shi Zainul Abidin ya hana shi wa qala yace ala uhaddithukum hadithan ashe ba zan ba ku labarin wani hadisi ba sami'tuhu min abi wanda na ji shi daga mahaifina an jaddi daga kakana mahaifin shi sayyiduna al-husaini ko al-husaini shahid husaini ibn ali abi talib abu abdullah radiyallahu anhu wa arda sahabun manzo sallallahu alaihi wasallama dan gidan ummuna fatima da sayyiduna ali ridwanullahi anhum ajma'in alaihim ajma'in sunna Hussein wanda ya yi an kashe shi 61 ko a Karbala karbun wa bala'un kenan a can aka kashe shi ƴan shi'a suka kashe shi kuma yanzu suke kukan makokin mutuwar shi hauka maganin ki Allah daga kakan shi sayyiduna Ali mirul mu'minin radiyallahu an an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala yace la tattakhidhu qabri 'ida kar ku riƙe na abin idi wala buyutakum qubura kuma kar ku riƙi gidajenku a matsayin masallatayya wa sallu alayya kumun salati fa inna taslimakum yablughuni sallamar da za ku yi mun tana iso mini tana kawowa gare ni aina kuntum duk inda kuwa kasance ku yi sallama za a kawo ta guri rawahu fil mukhtara wato al-maqdisi kenan rawahu al-maqdisi fil ahadith al-mukhtara ya fitar da shi 400 da ainihin 28 sannan abu ya'ala ya fitar da shi cikin musnad din shi 469 wannan hadisi Sheikh Al-Albani ya inganta shi cikin Tahdhirus Sajid min ittikhadhi al-qubur masajid safa ta 85 a riwaya ta abu ya'la alhaithami cikin majma'ul zawa'id manba'ul fawa'id juz'in shi na ainihin wato uku safaha ta 667 lambar hadisi ta 5847 yace rawahu abu ya'la wa fihi hafs ibn ibrahim al-ja'fari ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا وبقية رجاله ثقات سورة مروي تنشي ثقات أمن تتون ما شي وانتن كان yana da wani nau'i na jahala a gurin shi duk da wasu malaman sun ce la ba'sa bihi da tunanin ibnu ma'in aka ruwaito daga gare shi yace la ba'sa bihi da kaga zai iya zama hasanul hadisi insha Allah ta'ala sana hadisin yana da shahidi shi ma wannan na ƙarshen a cikin musannaf na ibnu abi shaiba ya fitar da shi hadisi na 7624 hakan na abdurrazzaq cikin musannaf 6726 daga alhassan ibn alhassan ibn ali maqtu'a wato magana shi ce to an hada wannan hadisin na ƙasa da wancan na sama za su ƙarfafi junansu ma'anarsu ɗaya an gane ku sane yana da wasu shawahid ɗin wanda dama ba za ta bayu mai ta ambatansu ba shekul islam ibn taimiya a ƙarƙashin wancan hadisin na abu huraira da ya ce wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu haythu kuntum sai shekul islam yake cewa يشير إلى أن ما ينالني من منكم من, من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم abin da ake nema na ku yi salati ya zo gare ni ko ku yi taslimi ya zo gare ni abin da ake nufi shine ko kuna kusa ko kuna nesa duk ɗaya ne tunda mala'iku Allah ya wakilta da suke kaiwa ko? فلا حاجة إلى اتخاذه إلى اتخاذه عيدا لك باب بكاتر أميد قبر من زن الله صلى الله عليه وسلم ونئيدي دزاء دنغزوا أداو كود يوشي wannan magana ya kawo ta cikin Fathul Majid shafi na 259 ya hakaito ta daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala sannan ala sheikh shafi na 263 yake cewa wa fil hadithi dalilun ala man'i shaddir rihali ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam ina hadisan guda biyu duka akwai dalili da ke nuni zuwa ga hana daure kaya a tafi wato kai ziyara zuwa ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ila ghairihi min al-quburi wal mashahid da kuma wani shi daga cikin kaburbura da gurare da ake zuwa gare su li'anna zalika min ittikhadhiha a'yada kuma wannan yana cikin rukar su a matsayin idi bal min a'zami asbabil ishraki bi ashabiha kai yana cikin ma mafi girman dalilan da za su ja a dinga hada Allah da waɗanda suke cikin kabarin ana bauta musu kamar yanda dai muke gani mun sha bayani kan haka sai ce wa hadhihi hiya almas'alatu allati afta biha shaykhul islam rahimahullah wannan ita ce mas'alar da shaykhul islam ibn taymiya ya fatawa da ita a'ani man safara li mujarradi ziyarati quburil anbiya'i was salihin ce ina nufin mutumin da zai yi tafiya kadai ba abin da ya kai shi sai dan ya je ya kai ziyara wa kabarin annabawa ko salihan bayi suka ce kar aiki amma ka je masallacin annabi shi wannan ana shaddur rihali ilai ka je ka kai ziyara kabarin shi babu laifi an gane ko dan ziyartar kaburbura umuman sunna ne annabi yayi umarni to ina ga kuma kabarin shi sallallahu alaihi wasallam amma musamman takanas ka tashi ka ce kabarin zaka magabata sun hana ba sabon addini da ibnu abdul wahhab ya kawo bane magabata na kwarai sun hana mun ji wancan hadisin wanda yake cikin wato al-hadith al-mukhtar da al-maqdisi ya yayi alƙawarin hadisan da zai kawo sai ya gama zaba ya darje ingantattu sannan ya kawo cikin littafin wanda jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya hana kamar yadda shekul islam ya ce in ma darajar manzan Allah ne sallama ba ka kai shi sanin darajar annabi ba jikan annabi ne a nasaba madaukin sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam a ilimi mun ji al-imam zuhuri da kanshi yake cewa ban taba ganin ba quraishan da ya kai shi ba ce ban taba ganin ba quraishi da ya kai wannan bawan Allah ainihin wato daraja ba tare da cewa ya ga su urwa fa ba ƙwaraishe ne ya ga su alƙasim wannan alfukaha usaba'a ɗin duka al'imamu al-zahabi ya gansu su sa'id ibn al-musayyib duka ƙwaraishawa ne galibinsu amma ya ce bai taɓa ganin wanda ya kai zainul abiri na daraja ba amma ya hana dinga shiga gurin wato mutum ya zama ya kirdadi addu'ar shi sai a wannan gurin zai yi kaga imam malik ma ya hana wannan so da gaba-gaba za ta kai ya roƙi manzan Allah da sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi yace inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasulu shi bin shi ake ba bauta mushi ake ba girmama shi da karfafa sunnar shi da son shi ake yi ba bauta mushi ake yi ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai yace wa naqala fiha ikhtilaf al-ulama shaykhul islam ya naqalto sabanin malamai a cikin wannan matsala saboda amana ta ilimi famin mubihin lidhalika daga ciki akwai waɗanda suka ce ya halatta musamman aje a kai ziyara ba fa a roƙi kabarin ba musamman aje a kai ziyara zuwa ga kabari wanda yake wata ƙasa da sai an ɗau zanguna aje a kai mai ziyara yace akwai wanda suka halatta haka yace kal ghazali dama ai sai su su kamar su ghazali wa abi muhammad al-maqdisi da al-maqdisi mai al-mughni a wannan kuskure duk da babban malami kun gane wannan sai ce wa min mani'in akwai kuma waɗanda suka hana lidhalika kabni batta kamar ibnu battata wa ibn aqil da ibn aqil al-hanbali wa ibn muhammad wa abi muhammadin al-juwayni da abu muhammad al-juwayni sahibul warakat kenan ko wal qadi iyad da kuma al-qadi iyad mai ashifa wa huwa qaulul jumhur so wannan shine zancen da galibin malamai suka tafi akai nassa alaihi malikun wa lam yukhalifhu ahadun min al-a'imma al-imam malik qarara yace a daina kuma cikin a'imma abu hanifa wala shafi'i wala ahmad wala thauri wala layth wala zuhri wala yani al-auza'i da aqran din malik da malaman shi da daliban shi ba wanda ya mai jayayya akan haka kenan kamar wani ijma'i ne na a'imma sai mala ya ce wa huwa sawabu da kuma wannan shine yafi daidai sai ya kawo wancan hadisin na ainihin Abu Musa ina ga kola tushaddu rihal illa ila thalathi thalathati masajida an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace sa'il din tunda ba su da yawa wadan karanta su sai ma'abun yace fihi masail al'ula tafsiru ayati baraa laqad ja'akum mun yi bayani kanta ko athaniya ib'aduhu ummatahu an hadha al-hima ghayat al-bu'd nisantarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma al'ummar shi daga wannan katangar wannan shamakin na me na tauhid ko wato shamaki ne ai ba a ketarawa ghayat al-bu'd matuƙar nisantarwa ya nisantar da mutane daga duk abin da zai kai zuwa ga shirka so da waɗancan hadisan da muka ji thalithatu dhikru hirsihi alaiha ambatan kwadayin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kwadaitarwar shi alaina wato kwadayin annabi akan shiriyan wa ra'fatihi wa rahmatihi da kuma jin kanshi da tausayin shi akan wato karashin waccan aya kenan ta tauba الرابعة نهيه عن زيارة قبره حتى على وجه مخصوص يا هنا أزيارة قبرين شي واتو بابو حتى كو زيارة قبره على وجه مخصوص زيارة قبرين شي تو تكيب أن تتسير هنيا كمار يندو أنت متمن يكي tunda sai ya faki ido ya samu wani dan ramu-ramu da ya rubta da sai rub ya fada cikin kabarin yayi ta addu'a to da ka sai zainul abidin ya ce ka dena ce ka dena sai ya kawo hadisi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku mai da kabari na wani idi kaga mun karanta a babun baya Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu ya Allah karka mai da kabari na ya zama gunkin da ake bauta mawa kaga ala wajihin makhsus kenan kenan ba ziyara ce aka hana ba kasan yan bid'a suna ma ahli sunna sharri wai ba sun hana ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sharri ne wa inda Allah tajtami'u al-khusum amma a dinga kai mai ziyara da keɓantacciyar hanya da za ta bayi zuwa gaba ta kai ana bauta mushi wannan shine ya hana ba mu ba mu kawai isar da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam shine aikin ma'a anna ziyaratahu min afdalil a'mal ku duba wannan zancen baka taba jin dan bid'a ya hakaito shi daga ibnu abdul wahhab ba sai dai kawai su guntsile su ce ya hana ziyarar kabarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, amma ya ce ma'a anna ziyaratahu tare da cewa ziyartar kabarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam min afdalil a'mal tana cikin mafi falalar ayyuka, aiki ne mai girma za ka samu lada, amma duk da haka sai ka yi yanda annabi ya koyar. Yanzu a aiki misali a aiki na gaɓai me kai sallah daraja, babu. kama da zaka zo sallah kai yanda kaga dama lada zaka samu ko zunubi zunubi ba shine wani rakatul fajr ya dinga yin sallah raka'a biyu yana sallamewa ya dinga yi azhuri yace mai ka saba ma sunna ina tsoron kar Allah ya azabtar da kai sai yace in yi sallah kuma azabtar da ni sai yace la yu'adhibuka Allahu ala salati walakin yu'adhibuka ala mukhalafati sunna ba saboda sallah Allah zai azabtar da kai ba saboda saba ma sunna ne Allah zai azabta ga wasu sun yi azumi annabi ya ce ulaikal usa sun saba ma Allah saboda me sun yi bayan da Allah ya koyar ba domin a ƙarshen bayanan azumi sai Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr su kuma suna azumin suna suma suna farfadowa an ce su ajiye ƙarfin imani da hamasa ta samartaka su kuma sun ki ajiyewa sai annabi ya ce to sun saba ma Allah annabi sallallahu ya ce la sama man sama dahra ma sama wala aftara duk wanda ya kullun shi azumi yake a rayuwar shi bai yi azumi ba kawai tike ba lada ne shi dai bai ci abinci ba kuma shi bai yi azumi ba kaga fa ibada ce ko amma kuma tunda yayi ta a tsarin da ba haka Allah ya shar'anta ba ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryatar ba sai a ce zunubi zai samu to kaga addini ba atifa bace ba shi addini dalili ne qala Allah qala rasuluhu ala fahmi salaf salafis salih ina fata an gane الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة hanin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi na yawaita ziyara, ziyarar da zai yawaita hatta wato yawaita wadda za ta zama idi, an maida ta idi ta inda dole sai an je, an yi gangami an tafi yadda ake tafiya kaulaha misali, kaulak an maida ta idi, ana tafiya kabarin inyas, wannan idi ne aka maida shi, da kuma bauta mishi ake yi a gurin, directly, kai tsaye bauta mishi ake, me ya jawo yawan ziyarar ni yau da gobe har ta kai. ake bauta mushi wannan yasa kaga kasar Saudiya sun sa tsaro matuka a gurin hujra din nan sun sa tsaro in suka lura mutun na yawaita abubuwan da basu dace ba sai su je su mai nasiha askarawa in yaki ma su dauke shi a gurin da kuma shine man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi Allah ya ba su tanfizi da za su iya yi da karfin su السادسة حثه على النافلة في البيت كدai tarwar annabi sallama akan yin nafila a gida wanda ba mu dogon bayani kai ba kaga da yace ij'alu min salatikum fi buyutikum a okay wannan riwayar sahihai ne ce da bai kawo ba la taj'alu buyutakum qubura kakkumai da kaburburan gidajenku da dakunan ku su zama makabarta kaga kenan yana nufin ku dinga yin sallah a cikin gida ku dinga yin sallah a cikin daki shine waccan riwaya ta cewa ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha qubura kaga min ta jinsi ce ku sanya wasu jinsi na sallolinku wace sallah ake nufi sallan nafila ku dinga yi a gida domin namiji jam'i dole ka zo masallaci amma sallan nafila manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi alkhairin sallah mafi falalar sallan mutum yayi a gida in ba ta farilla ba sai dai tarawih ita ma an togace ta a wani nasi ta ma a yi ta a masallaci yafi amma sallan nafila duka da ka sani in dai ba wadda take da alaka da masallaci ba kamar tahiyatul masjid to an fi so a yi ta a gida rakatul fajr ka yi ta a gida shi yafi witiri ka yi shi a gida shi ya fi hatta rawatib na salloli ka yi su a gida shi ya fi inda ba wani uzuri ba shi sai annabi juma'a idan gida zai koma sai ya je gida ya raka biyu in zai yi wani uzurin sai bi hudu a masallaci na fata an gane zaka shekul islam cikin alkaulul mufid sharhin kitabu tauhid ke cewa kaga wannan yana nuna cewa yana kamata in ba mu ce ma ya zama wajibi ba mutum ya rike wasu salloli da zai dinga yi a cikin gidan shi da wani hadisin na muslim da ya ce ku dinga sallah a gida domin shaidan yana tserewa daga gidan da ake karatu musamman ana karanta suratul bakara to kaga kenan ku dinga yin sallar da za ku yi dinga karatun qur'ani mai girma cikin ta a cikin wato ainihin gidajen ku ka kuma da su makabarta kaga kuma wannan yana nuna ba a sallah a makabarta kenan asabi'a annahu mutaqarrirun abu ne sananne indahum gurin sahabbai annahu la yusalla fil maqbara ba a sallah a makabarta sai dai sallah ta gawa ta sallar gawa ana yi amma ba cikin kaburburan ba kuma sai a koma can gefe athaminatu ta'liluhu zalika nabi ya kafa dalili akan haka bi anna salatar rajuli wa salamahu alaihi da cewa salatin da mutum ko sallamar da zai mushi ya bulughuhu wa in ba'uda salatin zai zo gare shi koda mutumin yana da nisa fala hajata ila ma yatawahhamuhu man arada al-qurba babu bukatuwa zuwa ga abin da wasu suke tunani mummunan tunani na cewa ai dole sai an zo kusa da annabi sannan a mushi sallama at-tasi'atu kaunuhu fil barzakhi tu'radu alayhi a'malu ummatihi kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin kabari ana bujuro mishi da ayyukan al'umman shi fi salati wassalami alaihi amma na sallah da sallamar da suke mishi ba kowane aiki ba salati afwan da sallama da al'umma za su yi ma manzan Allah sallallahu alaihi sallama ana bujiro mushi a cikin ainihin wato kabarin shi da wannan shine tabbatacce daga kenan bid'ar da ake mutum wai zai tafi haji ka in ka je ka isar da sallama ta zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wato bid'a ce jahiliya Allah ka tsare mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka to karatu na kai akwai littafi na biyu ko amince kenan dai kitabut tauhid sai bayan sallah insha Allah inda mun ce sati mai zuwa zamu karasa ishmawi ko da bayani ne kan azumi insha Allah ta'ala